أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل sai magana ta ci gaba akan ayoyi da muka karanta na bashi a baya ubangiji ya bayyana cewa idan za a ɗauki bashi a samu mai rubutu ya rubuta idan ba mai rubutu a samu shaidu su shaida ko maza guda biyu ko namiji ɗaya da mata guda biyu to sai Allah ya ce to idan kuma a halin tafiya ne fa yayin da akan samu wani lokaci a halin tafiya mai rubutun ya ta'azzara ko shaidun ba su samu ba daga kai sai wanda zai ci bashin ne kuka yi tafiya kuma har karɓar bashin ta taso an ce ba tsakaninku ne za a samu mai rubutu ba lalle wani ne zai rubuta daga cikin ku wala yaktub bayna kuma katibun bil adl to ko ba wani sai ku to ya za a yi to sai Allah ya ce to farihanun maqbuda maqbuda wa in kuntum ala safarin in kun zama akan bisa halin tafiya walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba wanda zai rubuta ya zama shaida ko kuma shaidu kenan farihanun maqbuda an yi rangwame cewa a samu a karbi jingina ta zama abin jingina ta zama abin hannantawa eh shikenan to kai wani zaka bani bashi eh to gashi kuma ba mai shaida kuma gashi babu wanda zai mana rubutu sai ce eh to wannan agogon naka nawa za a karba naira dubu goma ko dubu hamsin ko dubu talatin gwargwadon dai abin da yake akwai to sai aka ce to kawo wannan agogon naka in rike a maimakon shaida a maimakon shaida ya tsaya a maimakon shaida ya tsaya a maimakon rubutu eh kowa ya san agogon wane ne idan kai musu baya binka kuɗi to ya aka yi agogon ka ya zo hannuna kaga ya zama shaida kenan eh kuma shine kama a matsayin jingina shi sa malaman fiqh suka nassanta cewa ana son jingina ta kai gwargwadon abin da aka karba na bashi ko ta kusa saboda idan an zo yanzu shi wanda yake cewa in yanzu ka ba da jingina abin da yasa ba a so ka karbi naira dubu hamsin rance kuma ka ba da jingina abin dubu ashirin bai yi ba jingina ba ta yi ba an fi son ka ba da na dubu hamsin ko arba'in ko sittin sama haka saboda idan aka zo shi wanda kake bi bashi in kace dubu hamsin nake bin sa ya ce a ba hamsin ba ne sai kace to ai akwai jingina a hannuna sai a dubi jingina a ga ta nawa ce da an dubi jingina sai aka ga ta kai dubu hamsin sai a ce zance zancen wanda yake magana ne ka gani saboda to me yasa ka ba da dubu hamsin din to ana so ta kai haka amma yanzu da za ci da wani zai zo ce ai dubu hamsin nake bin sa shi kuma wancan ya ce a ashirin yake bi na sai a ce a gano jingina me aka bayar jingina gashi abin dubu ashirin ne zai ce zance na zance zancen wanda ya bada jingina ne ka gani to ana son abin ya zo kusa da haka Allah ce walam tajidu katiban in ba ku samu mai rubutu ba a wata kira'ar kitaban ita ma ita ma ita ma mutawatira ce ko ba ku samu abin rubutun ba zai yi ga mai rubutun amma ba ala ta rubutu ba alƙalami ko ba takarda to ya za a yi shi ma dai Allah ce fare hannun maqbuba sai ya zama jingina a bakar ba a ba hannantawa ita ce za ta tsaya matsayin shaida fa yin amina ba'dukum ba'dan idan kuma shashi ya amince wa shashi shikenan an yi tafiya ba mai rubutu ko kuma ga mai rubutun ma kuma ga abin jingina din amma in ce wani tsakanina da kai ni na amince maka ai na san ka yau muka taso wani dan zan baka dubu hamsin sai na karɓo ta jingina taka ɗaya ya amince wa ɗaya shashi ya amince wa shashi Allah ce tufalliyar dillazi tumina amanatahu wanda aka amincewa allazi itumina wanda aka amince masa aka kalli kimarsa aka kalli zai iya bada amana aka bashi amana to ya bada abin da aka amince masa akai ya dawo da amana a lokacin da aka yi da ita kada lokaci yayi ka ce masa ai ina bin ka wani dubu hamsin din nan kwana biyu baka bani bai ce wani dubu hamsin wani saboda wai shi ai ya san ba shaida wani dubu hamsin wani dubu hamsin to Allah ya ce a allazi itumina faliwaddi amanatahu wanda aka amincewa ya bada amanarsa wal yattaqillaha rabba yana ganin kamar ba shaida ne akwai wani shaidan da basu gan shi ba yana ganin su shi shine Allah dan haka yattaqillaha ya ji tsoron Allah shi wanda aka amincewa ya dawo da amana yadda take wala taktumu shahada ku kuma shaidu Allah ya waiwaye wurinku kar ku boye shahada idan an nema dan kuskure ne ba a nemi shaida ba kawai ka je ka kai kanka ba a neme ka a matsayin shaida ba ka je ka kai kanka shaida bayan kuma an san kai shaida din an san ka sani ba a nemo ka wato i zaman ka amma idan ba a san ka sani ba ne ba shine nan ake cewa hadisai guda biyu duk ingantattu ba a zahirinsu akwai alamar karo amma babu kara hadisai ne guda biyu ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fiyayyen shaida shine wanda yake ba da shaida kafin a tambaye shi shaida wani hadisi kuma sai yake cewa mafi sharri shaida shine mai ba da shaida kafin a tambaye shaida a kaga sai zama kamar karo kenan nan annabi ya ce mafi sharrin shaida shine mai ba da shaida ba a tambaye shi ba a can kuma ya ce mafi alherin shaida shine mai ba da shaida shi ma ba a tambaye shi ba to ya abin yake sai wasu ke ganin yayi karo aka aka ce a babu karo inda manzon Allah ka yake yaban fiyayyen shaida wanda ake tambaya ya bada shaida kafin a tambaye shi shine wanda mutum ne yana kan bishiya yana zaune ya sha kanyarsa ta masa karo yana dan hutawa sai mutum biyu suka zo suka zauna gindin bishiyar ba su san yana kan bishiyar ba sai suka yi kulla bashi ko ciniki ko wani abu wanda ɗaya ba ɗaya duk abin da aka yi akan irinsa aka yi kuma yana ji suka tashi suka yi tafiyarsu sai lokacin ba da wannan abin ya yi sai wanda aka ba ya musu ya ce a wani ni baka bani ba gaskiya ba ni wani ba zan bada kuɗin nan ba dan ni ba ina shaidar ka a je wajen alkali bai da shaida to na kan kanya sai ana shari'a sai ya ce salamu alaikum kotu ni ina nan aka yi su kalli ya kara ya ce ba kaza ka ce ba ya ce kaza ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza ya baka kaza aka yi lokaci kaza in ana so ya rantse ba sai ya rantse to kaga wannan ya zama mai fiyayyen shaida ba a tambaye shi ba ya bada shaida to shi ne wanda manzan Allah yake yabo to mafi sharri shaida shi kuma wanda ba annabi yake cewa shi kuma mai bada shaida shi ma ba a tambaye shi ba shi ne wanda a gabansa aka yi duka komai ba su neme shi ba kuma suna rigima a kotu kuma ya je ce salamu alaikum ga shaida wa ya ce ka zo ba an san da kai ba to wannan shine mafi sharar shaida to Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku sake ku boye shaida in an neme ku bayan kun santa kuma an san ku shaidin ne to ka ku boye ta ko ku a ana magana ne ga cewa lokacin da ni ne da kai na ma nace zo kai mana shaida gashi zan ba da bashi aka karbi bashi ka zama shaida bayan wata ɗaya wata biyu dama bayan wata uku ne za a biya bashin bayan wata uku kafin wata uku sai muka bata da kai in na kira ka shaida ka ce a ni ban sani ba to ka kuyi wannan la taktumu shahada dan wani abu ya faru ka kuci za ku bai shaida ya ala halin jan kunne ne dai ga shaida ya bada ita yadda take ko mun gabar da ake ko me ake kuma kuma ko akan dan uwansa ne ko akan mahaifinsa ne dan ka san tafi karbuwa ma yanzu wannan ana rigima da mahaifinka shine ya ci kudin mutane ka zo ka shaida ka ce gaskiya ya ci eh to ka ku boye ko akan ko akan waye wala taktumu shahada wa mai yaktumuha Allah ce duk wanda ya ɓoye shaida bayan ya sani ya ɗauke ta fa innahu wannan haƙiƙa shi asimun qalbuhu qalbuhu wannan shine wanda yake wato ya cuci kansa haka zaka fasara asimun qalbuhu ya cuci kansa in ka dawo zaka fasara ta aluga kuma shine wanda wato zuciyarsa take mai sabo ba mai yin wannan sai wanda yake mai sabo a zuci to me yasa aka jingina wannan sabon ga zuci eh to ai saboda kowane sabo ana jingina shi ga gabar da ta yi shi yanzu idan wani abu ne z- ko- ko ba sabo ma ko me ma sai a jingina shi ga abin da ya shi sai in ce da hannuni ne na bashi da hannuna wai sai in ce da hannuna na ishara da hannun ne ya mika ko kuma na gani da ido a nuna in ka ce na gani ba shi kenan ba an san an san kaba na gani ne kowa yana gani ne ba dai da idanu na amma sai ka ce da idanuna na tafi sai ka ce da kafata to wannan to shi ma wannan zunubin aka jingina wa wanda ya domin zuciya ita ce take zunubi su waɗannan gaɓoɓi da kake gani gaba ɗaya su 'yan anshin sata ne da zuciya ta ƙulla ta ce a yi shi da ma hannu yana sakwatoto ina ɗauko ne ta ce a ɗauko ya ce to kawai sai ya miƙa ya ɗauko idan na ido ne sai ya ɗaga ya gani bayan an ƙulla a zuciya kowane abu yana cikin zuciya bare ma magana ba mai waƙa yana cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu alal alal fuadi dalila ba kadai an sa duk- duk magana da zaka ji to wakili ne shi harshe wakilin zuciya ce ta gama ƙulla abinta ta ce ga musu to shine haka Allah ya ce wanda duk ya aikata wannan yayi zunubi kada ya cuci kansa kuma wallahu bima ta'maluna alim hakika ubangiji masani ne da abin da kuke aikata gaba daya tunda ko ya sani zai yi sakamako akan abin da kuka yi din to لله ما في السماوات وما في الأرض mm, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله mm, فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء mhm.
والله على كل شيء قدير lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ya ce abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai na Allah ne sai aka gabatar da lillahi din jari da majaruri din saboda ya fa'idantar da ƙasaru da takhasisi cewa ba wanda yake banta da wannan sai ni inji ubangiji duk wanda yake ganin ya mallaki wani abu ƙasa ce kuɗi ne meye ne duka to aro aka bashi asali lillahi na Allah ne ba mai tasarrufi da duk abin da yake samai da kasai da abin da yake tsakaninsu sai nasa yadda za ka gane haka sai ka ga cewa duk mai da'awar yana da wani abu to shi a karan kansa ma shi ba bai mallaki kansa ba balle abin da ya mallaka inda za ka san bai mallaki kansa ba zai mutu ba shi kenan ba ka mallaki kanka za ka tsaya mana a tsayin ta ko ba san mu- duk wanda ka sani ba ba ya san mutuwa to me yasa zai mutu saboda bai mallaki kansa ba an ce ya tafi ne dole sai ya tafi an gane to haka duk wanda yake da wani tasarrufi yake ganin yana tasarrufi ko mulki ko wani abu to ya bar shi na Allah ne kawai aro aka bashi lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin samai da kasai na Allah ne shine mai mulki hakiki eh wa in tubudu ma fi anfusikum Allah ya ce idan kuka bayyana abin da kuka ku- yake cikin ranku kun bayyana shi aw tukhufuhu ko kuma kun boye shi yuhasibkum bihi Allah Allah sai ya muku hisabi a kansa wannan aya lokacin da ta sauka ta tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun boye wani abu a ranku ko kuma kun bayyana shi abin da kuka boye ma sai an muku hisabi a kansa ai abin ya tsananta sahabbai suka ringa kuka abdullahi dan umar ya ringa kuka ya ringa kuka ya ringa kuka ice to kunan wallahi mun halaka in dai har za a kama mu da abin da yake cikin zuciyarmu ma ba mu bayyana shi ba ba mu aikata shi ba to lalle mun halaka yana cikin kukan nan sai aka je ga abdullahi dan abbas cewa ga abdullahi dan umar ce yana ta kuka sai dan abbas ya zo same shi ya ce ya dan ya ya ba abdurrahman ya ma- ya kai- ya kira shi da sunan alkunya sai ya ce kai haka abin yake duk mu ma mun dimauta gaba ɗaya sahabbai kowa ya dimauta da wannan ayar ba kai kadai ba suka tashi gaba ɗaya suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi an saukar da azumi alhamdulillah muna iya an saukar da sallah an saukar da hukunce hukunce wannan dai ta sauka ga alama ba za mu iya iya wannan ba a ce mu kiyaye abin da yake cikin zuciya hadari da yake cikin zuciya a ciki in muka saba koyaya a cikin zuci sai an kama mu sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kar ku zama kamar yadda yahuda suka zama mana Allah ya faɗa abu ku ce ba za ku iya ba ƙulu sami ina wa tsana ku ce mun ji Allah mun bi kar ku irin na Yahudawa su ce sami ina wa asaina mun ji amma mun saba ku ku ce mun ji mun bi suka ce ya rasulullah sami na wa ɗana Allahu akbar eh shikenan mun ji mun bi gufranaka rabbana anna- annabi yayi lakana musu abin da za su faɗa gufranaka rabbana gafararka ya ubangiji mu ita kawai muke nema shikenan za mu shiga a haka wa ilaikal masir makoma taka ce to fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhib man yasha Na'am.
to haka nan yuhasibukum bihi Allah abinda ku duk kuka faɗa a zuci ko kuma kuka bayyana shi Allah zai muku hisabi a kansa fa yaghfiru liman yasha Allah ya gafara ga wanda ya so gafara gare shi wa yu'adhibu man yasha ya kuma azabta wanda ya so ya azaba a gare shi wallahu ala kulli shay'in qadir yayi azaba ko yayi rahama ya kyala wancan wancan bai kyale ba ikon waye da ikon sa ita ce to ni ne mai iko akan komai to kuma zai caje ni kan wani abu eh to wannan ayar to wasu suke cewa to idan haka ne wannan ayar da Allah yake cewa zai zai zai hisabi ga ga abin da yake zuci to lallai an shafe ta da abin da zai zo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da Allah ya ce to shikenan ba zan kallafa wa rai abin da ba za ta iya yi ba to kaga kamar wancan kenan sai wasu suke ganin an shafe ta kuma kamar an shafa ƴan uwarta ita ma take cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah zai kama ku da abin da zuciyarku ta aikata to la yukallifu Allahu ta share ta in ji wasu malamai sai wasu suka ce a'a ba haka ba ne wannan ba za a ce ta share waccan ba haka nan hadisi da manzan Allah ke cewa Allah ya yafe wa al'umma ta abinda zuciyarsu ta yi wasu wasi mutukar ba ta aikata ba ko ta zantar da shi wannan ma kaga kamar zai a ce to ya shafa wannan ayar amma wasu malaman suka hango abinda ya sa daddalla dalla da wannan yake da ma'ana yanzu kai in ka tafi kan cewa an shafe bari ku ga fa'idar abin in ka tafi cewa duk abin da zuciyarka ta raya ko take yi an shafe shi ba Allah ya gafarta maka an ce Allah ba zai dora maka abin da ba za ka yi da wasu wasu zuci ba za ka iya ba an gafarta maka in ka tafi akan haka to akwai wani abin da za ka zo ka yi wanda waɗannan malaman da zan faɗa na biyu suka hango shi baya cikin wannan shi za a kama ka ɗin to kaga in ka tafi gaba ɗaya baka san wannan ɗin ba ai ka- ka- ka- sai ka bayyana- sai ka bayyana kawai a danƙe to shi yasa sai suka ce ai kamar yadda muka faɗa a baya abin da yake faɗa gudana a cikin zuciya ai kashi biyar ne to kashi hudu shine wanda Allah baya kamo a kai akwai abin da ake cewa hajis lokaci ɗaya tas wani abu ya faɗo zuciyarka kuma ya wuce kenan bai zauna ba ma wannan Allah ba zai kama ku a kai ba akwai hadisun nafs zancen rai abin da ya fado zuciya ta dan fara tattauna shi shi ma amma ya wuce shi ma ba za a kama ka a kansa ba sai me sai khabir abin da yake cikin ranka ya fado zuciya tana tattaunawa amma ba ta karbe shi ba ya wuce Allah ba zai kama ka ba akwai hammu shine na hudu shi kam ya nemi gindin zama a cikin zuciyarka har zuciyar tana so ta kalle shi don ta aikata amma kuma ka kore shi shine hammu to wannan ma Allah ba zai kama ka da shi ba to wanda ya rage na ɗayan shine wannan kan malamai da yawa jumhur sun tafi kan cewa Allah na kamo da shi kuma gashi a zucin yake to ashe kenan wancan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yafe wa al'umma abinda ta zantar da kanta mutukar ba ta zantar da shi ko ta aikata ba to wannan ban da shi a ciki domin shi an sa shi cikin ta aikata din misali mutum ne san wani sabo ya shiga zuciyarsa ya fado da farko hajis kenan ya dan fara rairaya shi hadir kenan Z- zuciyar ta ci gaba da tattaunawa hadisun nafsu kenan sai ya zama ya zauna cewa ka eh to wannan lalle a iya yi kaji a iya yi hammu kenan azumi kuma to sai za a yi ya kulla niyya kawai za a yi mummunan abu ne to wannan za a kama shi kamar yayi saboda ya ba abin gindin zama kuma ya ƙudura niyya watakila abin da ya hana shi yin wata dama ce kawai sai gobe kenan misali dare yayi ba za a iya yin sayo ba to gobe za a yi to wanzuwan nan da za ka mutu kan wannan niyyar yaya ka gani ka mutu akan mummunan niyya kuma za a tashe ka akanta to wannan shine shine wanda din wannan aka ce yuhasibukum bihi Allahu din zai iya zama ba a shafe ta ba kenan tana nan za a yi muku hisabi idan zuciyar taku ta aikata shi kamar haka amma idan bata karba ba bata aikata kamar haka ba ya gilmo ne ya wuce makamantan irin waɗannan ba za a kama ku ba kenan to
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير shikenan sura surar bakara ta zo ƙarshe Allah ya ce amanar rasulu ai ta saddaka ai saddakar rasulu sallallahu alaihi wasallam amma ta sadiqa isa'ani manzo ya gasgata in ji Allah da kansa ya yi shaida gasgatawa ta ba da kulliya gaba daya ya gasgata amanar rasulu bima unzila ilaihi hakika manzo ya gazgata da abin da duk aka saukan masa shine alkur'ani da aka saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya gazgata wannan lalle abu ne daga Allah da hukunce hukuncensa da ainihin tauhidinsa da siffofin Allah da yake ciki duka gaba daya ya gazgata iyayen da Allah yake so a gazgata annabi ya kai matuƙa wajen gazgatawa shi sa Allah ya shaide shi bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna haka nan mu'minai sai kai adafi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون wannan ya fi daɗi kuma ya fi kyau akwai yadda ba za a yi adafin bai zama cewa istinafi ne wal muminuna kullun amana amma in kai in kai in kai wakafi ka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gazgata da abin da aka sauka masa mumine ma haka ka hada manzan da muminan hada muku yayi daidai yafi eh su ma mumine sun gazgata abin da aka sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman muminan farko sahabban nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa sun yadda daga Allah yake sun kuma aikata ai kaga gazgatawa ta kai eh Allah ce kullun amana billahi sai Allah ya hada manzan da shi da mu muminan gaba ɗaya ce kowanne daga cikin su wannan tanuni ne wannan da aka shafe shi amma aka niyyaci idafa din ai daga da manzan da muminai gaba daya kowannen su yayi imani da Allah billahi da ubangiji sifofin Allah duk muminai sun imani da su sun yi imani da dukkan hukunce hukuncen da Allah ya saukar da duk abin da yake kuduri na imani muminai ma sun imani da shi wa mala'ikatihi muminai da manzo sallallahu alaihi wasallama dukkanin su sun yi imani da mala'ikun Allah cewa mala'ikun Allah akwai su ba tare da basu gansu ba kuma sun yi imani da cewa su su fara'u ne su ne safirai tsakanin Allah da banzannin Allah su suke kai kawo su suka zo da littattafai da yawa dole kai imani da a cikin imani da mala'iku dole kai imani da wannan dole kai imani da mala'ikun Allah wasu zababbu ne wanda ba sa sabawa Allah cikin abin da ya ce suna aikata abin da yake so dole kai imani da wannan wa kutubihi sun yi imani kuma muminai da manzon Allah sallallahu alaihi da littattafan Allah duk littattafan da Allah ya aiko bayan alqur'ani namu wannan dukkan littafin da yake ya inganta cewa Allah ya saukar da shi mun yi imani da shi haka yake Allah ya saukar wa annabin da Allah ya saukar wa din mun yi imani da wannan Allah ya ce wa rusulihi haka nan manzanni manzo kai sallallahu alaihi wasallam da muminai gaba daya sun yi imani da manzannin Allah cewa manzannin Allah ne shi ma manzan Allah ai manzan Allah ne kuma shi ma ya imani da kansa tunda shi ma manzan Allah ne kullun minar rasuli kenan wal mu'minin sun yi imani da manzannin Allah to anan idan manzo ya zo imani da manzannin Allah ya zai yi zai imani har da kansa kuma dama shi ma ya taba faɗar haka ya taba bayyana wata rana a hadisi na na na ka'ab ne ko waye daga cikin sahabbai wanda ya ci bashin wani ba yahudi na dabino ya ce zan biya ka amma sai lokacin da dabino na yayi na gona ta shi kenan ya ce an ba an yadda a haka aka zo lokacin dabino ya yi sai dabino ya ƙi kuma da nuna bai nuna ba bai isa a yanki ba bai yahudi ya ce to sai a zo lokaci ya yi a bayan dabino ya zo gona aka ce to gashi gashi ga dabino kaga yadda yake ce a'a ni sai an yadda za a yi sai an biya ni aka ba shi haƙuri ya ƙi sahabin ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma labari ya je wa annabi hadisin manzan Allah ce to ku tashi mu je wajen shi ba yahuda suka zo manzo Allah ya bashi hakuri ya bashi hakuri ce kaga ga yanda gona take kai hakuri ta dan ƙara gaba in ta nuna sai a baka yace bai yadda ba manzo Allah sallama ya koma gefe ya zauna aka dan samu lokaci ya sake dawo ya bashi hakuri bai yadda ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a ebo masa dan dabinan ya ci wannan wanda bai nuna ba aka ebo masa ya ci a can gefe daban ya ce a samu masa wuri ya je ya zauna ya zauna ya ci sallallahu alaihi wasallama ya taso ya zo ya dai ba da hakuri dai hadisin bukhari da muslim ne bai hude bai daba yace a a bashi dabinansa manzo Allah ya sace komawa nan inda ya zauna ya zauna yace sahabin je ka ka yanki dabino ka bashi ka biya shi bai hude ya zo a dabino ya isa yanka kuma aka ebi dabino aka biya bashi aka ga dabino ya saura ya je ya ce wa manzan Allah an biya bashin ma gashi har ya saura ya ce ashhadu anni rasulullah ɗai mana a nan ya ce na shaida ni manzan Allah ne ya to kaga ashe ya shaida wa kansa da kansa kenan wa rusuli cewa kai imani da manzannin Allah dukkaninsu amintattu ne na Allah amintattu ne na Allah suna ba da saƙo yadda aka ba su ba sa ragewa ba sa ƙarawa kuma mu a wurinmu ma'asumai ne gaba ɗaya daga dukkanin abin da ake kira zunubi ba sa yin sa to amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wa min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu'mine suka ce ba ma rarrabe tsakanin ɗaya daga manzannin Allah ba za mu rabe ba to rabewa wacce mun ji tilka rusul fabbana ba'dahum ala ba'd Allah ya ce mun fifita wani akan wani to ba za mu faɗi wannan fifikon ba mu rabe kenan akan wannan magana a'a wancan za mu faɗi fifiko nan kuma abin da ake nufi ba za mu zama irin al'umma ta baya ba wanda za mu yi imani da wasu manzannin mu ce wasu ba manzanni ba ne a'a ba haka ba ba ma rabewa tsakanin wannan manzo ne wannan ba manzo ba a kowanne dai manzan Allah ne in dai manzan ne za mu ba shi haƙƙinsa na manzanci wa qalu sami'na wa ata'na suka ce Allah mun je mun bi Allah yake hikayar abinda annabi ya gaya musu su faɗa din nan suka faɗa Allah ya ce sun ce mun je mun bi eh sai yake yake shaida su akan haka gufranaka rabbana wato wannan da ji da bi su ne umda su ne tushe na da'a ta ubangiji ba za a bi ba in ba a ji ba kuma idan ba abu ba kuma ji bai amfani ba to ashe biyu sai sun zama guda biyu ya za a yi kasan abin da Allah yake so da abin da Allah ba su kuma baka ji ba daga wurin malam mumini bai ji daga wajen manzo ba malamai sun karba kenan sahabban farko su kuma ya za a yi mu ji in ba su gaya mana mun ji ba to ashe sai an ji sannan ake bi su ne tushe na kamala ta dan adam kuma su ake rasawa ya zama kamala ta yi ƙasa an samu nukusa ne wa ƙalu sami ina wa tsana suka ce to mu mun ji kuma mun bi sabon manzana duk sun karɓi biyun kenan gufura na ka rabbana gafara ka ya ubangiji ita ce abin nema sai aka tsaye da masdari a matsayin fi'ili amri ai Allah gafarta mana ya ubangijin mu wa ilaikal masir kuma makoma gare ka take ba inda za mu ba wurinka ba to لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da yake faruwa dangane da aiki ga dan adam hali guda uku ne babu na hudu ko dai wani abin da zaka zai faru wanda shi ba za ka iya ba akwai aiki da san ba za ka iya ba je ka ka ɗauko igan mu ka ɗauko min da ɗin can ba za ka iya ba to ɗaya kenan akwai aikin da za ka iya amma da wahala kaji biyu akwai aikin da za ka iya ba wahala wane ne na hudu to guda biyu da wanda za ka iya ba za ka iya ba sam da wanda za ka iya da wahala Allah ya sauke mana shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ta sauke waɗannan guda biyu an fahimta sai abin da yake cikin yalwakka duk abin da Allah ya kallafa wa bawa to bai kure shi ba ma a iya ikon nasa Allah bai kure ikon ba ka san akwai abin da zaka iya yanzu zaka iya zaka iya bada sadakar naira dubu kana da dubu goma sai a ce zakar dubu tara da ɗari biyar zaka bayar to ba dai kana da goma ba ai kaga zaka iya an baka ikon zaka iya ba baka da ko ɗari ba a ce yi zakar dubu goma da me zaka yi ka ji wancan kenan na farko to na biyun kuma kana da dubu goma amma a ce zakata dubu tara da ɗari biyar kaga za ka iya amma da mushakka a'a to duk abin da Allah ya kallafa wa bawa sai ya bar masa sarari mai yawa yanzu a dubu goma naira ɗari biyu da hamsin za ka bayar ai kaga iyawar da sararin da yawa a sallah da aka kallafa maka kai sallah a yini sau biyar idan ka kaddara awa ɗaya ita ce ta salloli biyar gaba ɗaya na yini a ce minti goma sha biyu to sauran awa ashirin da uku ba an baka sarari ba kaga cikin yalwa za ka yi ta kana, kana nishadi za ka yi ta ka gama idan azumi ne a wata goma sha biyu yi guda ɗaya saboda Allah sauran duk bacin abincin kake baka yadda kake so ka ci duk awa ɗaya ka ci ba idan haji ne kana da kuɗi ita business ɗinka ita zuwa london hong kong ina amma haji lokaci ya yi je ka so ɗaya a rayuwa ma gaba ɗaya jika so ɗaya shi kenan kaka ƙara zuwan ma ba ka sami yalwar sauran lokacin ba to duk abin da Allah ya kallafa wa bawa ya ba shi rarar wasu damammakin ma ba a ƙure maka damar ma da aka ɗora maka ba ku kalli sauƙin ubangiji a kanmu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya kallafa wa rai sai abin da take da yalwar ma sarari a cikinsa bayan ma abin da za ta yi shi ne wasu ɗin ai laha ma kasabat duk abin da rai ta yi na alkhairi ladansa a kanta take ba wajen Allah zai shi ba ka je ka yi wani abu Allah a cikin mulkinsa dubu ko ɗari ya ƙara da ɗari da hamsin ko ɗari da ɗaya kai ko ɗari da gutsire babu walla ba abin da in duk gaba ɗaya za mu haɗu mu ba Allah Allah mulkinsa ba zai ƙaru ba kamar yadda a ce kowa ya zama bai midi ba Allah kamalarsa ba za ta ragu ba to ashe in ka yi me laha ma kasabat rai duk abin da ta yi ladan nata ne alherin nata ne wa alaiha maktasabat kuma duk abin da za ku yi na zunubi Allah ba zai cutu da shi ba kanku zai koma abin da rai ta ɗauka na sharri kansa zai koma kaga kasaba iktasaba eh to da suna da bambanci kenan kasaba a cikin aikin alheri iktasaba kuma a cikin aikin sharri kenan shi yasa akwai ifta'ala a cikin iktasaba shi sa duk aikin alheri zaka ga shi ba cikin sauƙi kake yin sa kamar ɗabi'a ma ta saba ta yi shi duk aikin sharri kuma Allah sai an sha wuya yaya yanzu in zaka kashe kuɗin da kuɗin ka ne zaka je ka ɗauko su kowa na gani ba ruwanka ka je kana waƙen ka ma kana ɗauko abinka in zaka ɗauko kuɗin wani fa ai sai an yi sadaf sadaf ko sai an sha wahala sai an gyara in bindiga a gyara ta madin aje za a ji a ɗauki sai an sha wahala iktasaba haka nan yanzu a cikin gidanka ko a waje ne za ka kalli matarka cikin nutsuwa kowa ma yana kallon ka ina ruwanka matarka kake kallo to in za ka faki ido in za ka kalli matar wani ba ko iktasaba sai ka kalli ka ga ana kallon ka sai ka ɗan wata wahala tilas to duk aikin zunubi sai an yi wani sai an yi wani wuni wuni aikin alheri kuma lara fai ake yin haka ne a nutse kake yin abinka to haka yake wannan to da haka lahama kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to mu'mine sun shiga addu'a kuma bayan sun kirari a baya to yanzu kuma nan sun fara addu'a Allah kada ka rike mu da akuba kakkai mana hisabi in mun karkace wajen aikin mantuwa ko kuma aikin kuskure to wannan addu'ar da mumine suke yi cewa Allah karka rike mu da, da, da, da, da, da sakamako idan mun manta akan wani abin da yake na wajibinka ko makamancin wannan kuma karka rike mu dai idan mun yi kuskure to ba ga hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al inna la tajawaza li ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi ba Allah ya yafe wa al'ummata abin da yake na kuskure da abin da suka yi mantuwa da abin da aka tilasta suka yi to ina da iya akan a ce kuma sai sun yi wannan addu'ar to sai wasu malamai suka ce eh wannan ayat ta sauka mu'mini sun yi addu'a kuma Allah ya ansa wa ya za anhum israfu wal aglala lati kanat alaihi an sauke musu komai din to bayan wannan sai manzo Allah yake to an yi wa al'umma ta afuwa wasu suka ce haka wasu suka ce a'a ai muminai imanin su baya bari su huta a cikin abin da ma yake ko an yi afuwar in dai dama akwai abin da ya jawo da suke ganin akwai wani kaikaye kaikaye ita mantuwa ai akwai ihimali shi ki za a yi mantuwa an gane ita mantuwa yanzu aka ce ka yi kaza babanka ya baka umarni ko wani shugabanka ka yi kaza ka ce to sai ka shiga wani aikin daban ka kisa wannan abin a ranka sai ka manta to ai ana ganin akwai shagala da kai shi ya ja ka manta din to da haka wannan shagalar kamar suna jin tsoron su mumini saboda imaninsu kar ya zama ba a mantuwar ma a za a kama su a shagalar da suka yi da ta jawo mantuwar ita suke tsoron kada Allah ya kama su da ita ko shagalar da suka yi da ta jawo kuskura domin za su ga watakila wani abin da suka sa kula da yawa ai ba su manta ba yanzu da aka ce ka yi kaza ka yi kaza in aka baka sallahu cewa baka da ko ɗari a ce to wani zai kawo kuɗi amma na ce in ya samu duk wanda ya samu ya ba in kana nan sai ka kula da kyau zai baka sai ka manta ai za ka yi ta kula ka yi ta duba kofa minti ɗaya biyu sai ka kula to haka ake isa aikin Allah ka rinka kula da shi mana kai ba haka ka manta to kaga wajen wannan sakacin na ka shiga harkar ka tunda ba samun da kake gani kiri-kiri ba ne su ne bayan Allah suke ganin wannan suna da wani laifi a cikin wannan ba mantuwar ba a abin da ya jawo mantuwar au akhtana ko kuma kuskure shi ma kuskure ai akwai abin da ake ganin cewa yana jawo a yi shi kuma ya zama da ganganci da gangan a ciki dan kaɗan haka dan wani abu amma akwai kuskure da lalle shi kuskure ne to amma sai muminin suke fatan Allah da wanda yake da alamar hakan da wanda ba alamar hakan ka yafe mana shikenan to a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muslim ya rawaito annabi ya ce ya ji Allah da kansa ya ce na'am ma'ana na yi haka to kaji ai mu al'umma annabi Muhammad wallahi yan gata ne gatan da ya mana yawa ne ko muka yi sakaci ma wani iri ko muke kan sakaci mai yawa saboda gatan yayi yawa to rabbana wala tahmil alaina isra Allah kakka dora mana wani nauyi ko wata akuba ko wani jaza'i kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka ɗora waɗanda suke al'ummar da kafin mu irin abin da in sun yi a musu mu Allah in mun yi a mana afuwa shi ne shi ma Allah ya manzan Allah ya ce Allah ya ce na'am ba zan yi ba eh kuma ba yayin ai in ba don haka ba kai yanzu da ai sai dai sai dai wasu halittun ba mu ba ai mu mun tafi saboda irin abin da ake yi ko abin da al'umma baya ta yi aka shafe ta aka jirkice ta aka mai da samanta ƙasarta a duniya ba inda ba a yin wannan yanzu ba wai a gari ɗaya ba ba luwaɗi aka yi ba aka turo jibrilu ya zo ya ɗauki garin daga ƙasarsa ya koma sama ba shi suka yi ba to yanzu yaya wace al'umma ce babu wannan a cikinta to da yanzu ba mu sai sauri ba a shi kenan saboda kuma Allah in ya tashi wani abin yana haɗewa a rarrabe a can idan kai ba ka yi ba za a bakka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa waɗansu mutane za su yi shirin tafiya su yaƙi ka'aba sai sun zo wani wuri da ake cewa bai da sai Allah ya kisbe su gaba ɗaya na farkonsu da na ƙarshensu sai aisha take cewa ya rasulullahi a kif- za a kisfa na farkon da ƙarshen bayan a cikinsu akwai 'yan kasuwa wanda su ba nufin su tafi rushe ka'aban ba sai ce i za a kisfe su gaba ɗaya in an je can Allah sai ya bambance niyya to ka gani to saboda haka Allah bai dora mana irin abin da ya dora mutanen baya ba wannan bangaren na zunubi kenan haka ba- bangaren abubuwa daban-daban na nauyi yanzu a da sallah hamsin ce mu biyar ce ma gashi zai ga ana ta kasala amma wasu an dora musu sallah hamsin kuma haka suke yin ta banda wannan da idan wani ya laifi zunubi in dai zunubin kwakwara ne irin wanda musamman ana yin sa a yanzu kullun a a al'umma to sai a ce ku yi layi kawai wanda bai bai zo ya kashe wanda ya yi faqtulu anfusakum shine kafara ku ku kashe kanku shine istighfari astaghfirullah da muke cikin sauki cikin iska cikin fanka Allah ce na yafe muku to su babu wannan faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum shikenan shine kafarar ku haka haka wasu kaga cewa in an in zakka ne an ce su raba duke hudu su dau ɗaya su bayar ko biyu su bar rabi shine zakkar su mun kuma gashi in kana da dubu ɗari dubu biyar dubu biyu da ɗari biyar zaka bayar duk wannan Allah ya sauke mana abin da bai dora wa ɗansu mu ba ya- wanda ya dora wa ɗansu mu amma mu ya sauke mana eh Allah ya ansa wannan addu'a rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah karka dora mana abin da dai ba za mu iya yi ba wa afu anna Allah ya mana afuwa ba dan halin mu ba wa ghafir lana Allah gafarta mana abin da duk muka aikata ko da sanin ko ba da sanin ba warhamna Allah rahamaka muke nema waɗannan abu uku duk yan gida ɗaya ne da afuwa da gafara da rahama me bambancin su in Allah ya ma afuwa shikenan ana ana bukata kuma a zo a kuma neman wani abu shikenan ka wuce in Allah ya ma gafara duk ka wuce in Allah ya ma rahama fa a to shikenan amma kuma me yasa aka jera su gaba daya To su- akwai dan wani abu kenan ko yaya na bambanci shi ne ake ganin shi afuwa shi ne ka yi zunubi a yafe bayan an yafe ba za a a sa ka cikin wanda bai taɓa yi ba afuwa kenan an shafa ma gaba ɗaya gurbin zunubin in ka je gaban Allah ba za a je a ce kai ne mai zunubi ka ai an yafe ba tun a duniya gafara kuma shi ne abin da ya cancance ka a maka azaba ba a yi ma ba rahama kuma a ƙara maka ma yawa to kaji anta maulana Allah waye mai mana wannan ba mai yin wannan gaba ɗaya sai kai to kai ne maulana to imana eh kaji kirari ga Allah kenan malam addu'a sai an iya ta kuma Allah ne ke lakana ta anan yanda za ka yi addu'a kenan ka fara gabatar da kaga rabbana suka fara gabatarwa eh Allah mun gajiya kai kake tarbiyyanta mu tun ba mu zo duniya ba tun ba mu san kanmu ba kai ka san mu ka tarbiyyantar da mu to ubangiji ga halin da muke ciki yanzu muna neman bukata gata sannan suka biyo da cewa rabbana la tu'akhizna in nasina sun san cewa lalle masu kuskure ne yan adam to Allah fara yafe mana kafin mu- mu gaya maka kuma abin da muke so bayan yafiya to to yanzu an zo kan abin da ake so din menene abin da ake so Allah ya gafa- gafara da rahama to kuma Allah kai ne maulana ubangijinmu to wannan duka idan an yi zai shafi mumini ne a zatin kansa in Allah ya wa ba- ga- mumini gafara ya yi wa zatin kan mumini gafara ya masa rahama ya masa afuwa to addinin Allah a dunkulafa shi ba za ka roƙa masa komai ba to an koya mana lallai bawa musulmi kada ya ringa roƙawa kansa shi kadai kyakkyawa a'a lallai ya ringa roƙawa addininsa ɗaukaka da kuma ainihin ci gaba sai Allah ya ce fansurna alal qawmil kafirin Allah ka ba mu nasara akan kafirai ka ba wa addininka nasara kenan eh to wannan shine addu'a wannan shine ƙarshen suratul baqara suratul baqara a gaba daya kamar yanda aka sani ba wata sura da tafi ta yawa a cikin alkur'ani kuma tana da abin da take dauke da shi kuma wanda ba wanda ta sura take dauke da su in ba ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara waɗannan ayoyin guda biyu wanda ya karanta su a daransa sun isan masa komai amana rasulun kenan aya biyu ce ai hakanan yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ita su wannan da suratul baqara da ayatul kursi waɗannan su ne shugabanni na ayoyi kuma yake cewa sallallahu alaihi wasallam an ba ni wannan sura ƙarshen abin da yake ƙarshen sura bakara daga ƙarƙashin al'arshi aka zaro su ubangiji bai ba wani annabi ba aka aje sai da na zo aka bani shi ba a ba wani annabi bayana ba hadisin abi zarri sau da haka sura bakara sura ce da ta taro magana kan ta fara kan magana kan alkur'ani littafin allah ta zo ta magana a kan jinsin halitta gaba daya cewa sun kasu kaso uku duk wanda ka gani ɗaya daga cikin kashi uku ne ko mumini ko kafiri tsantsa ko munafiki to bakara ita ce ta fayyace mana wannan muka gane kuma irin ayyukan da suke sa na kafiran da irin ayyukan na muminan da irin ayyuka wanda yake na munafukan gaba ɗaya bakara ce ta rarrabe wannan bakara ci surar ce ta zo mana da maganar annabi kakanmu annabi adamu yaya ma aka fara yin magana tun kan a yi shi akan za a yi shi ya Allah ya tattauna da mala'iku bayan an yi shi me ya faru sannan wani irin ibtila'i ya haɗu da shi surar bakara ce ta kawo mana wannan sannan surar bakara ce Allah ya tattauna maganar banu Isra'ila da yawa a cikinta da irin tsiyarsu da lalatarsu da yadda aka yi da su da su da annabinsu sannan surar bakara ce ta kawo mana abubuwa na sauran zirin annabawa kamar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam irin abin da ya yi allah ya umarce shi da shi kamar tafiyarsa ka'aba kamar gininsa ka'aba kamar kaza kaza kaza haka dai allah ya yi maganganu da yawa na imani da kuma jagoranci na annabi ibrahim a cikin suratul bakara haka ne ya magana sauran annabawa ma sannan surar bakara ce ta cike cike da maganar halacci da haramci da hukunci na mata da na maza da mata idda da makamantar waɗannan duk surar bakara ta ƙunshi waɗannan abubuwa a ƙarshe kuma ta cika da wannan ayoyi masu albarka kamar yadda muka ji bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana kiranta da suratu ali imrana ayoyinta ɗari biyu ne a bisa haɗuwar masu lissafi sannan sura ce madaniya saboda kusan ayoyi 83 daga farkonta har zuwa ayoyi 83 maganganu ne akan waɗansu jama'u da suka taho suka zo wa manzan Allah wafdu na jarana su ku a madina suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta zama madaniya ce sai dai ko ɗan kaɗan abin da ba a samu ba abin da ya ratso maki a cikinta ta fara budewa da alif lam mim kamar yadda wadda ta gabace ta ta fara kenan waɗannan haruffa ba wanda ya san abin da Allah yake nufi da su sai ubangiji shine ake cewa wasu daga cikin sahabbai suke cewa sirrin Allah kenan a cikin alkur'ani duk wanda ya fassara da wani abu cewa kaza suke nufi kaza suke nufi wannan tafsiri bai zama tafsiri na haƙiƙani ba wanda za a nutsu da shi a tabbata a tsaya a kansa cewa haka Allah yake nufi sai dai ya iya zama Allah ya rabatar da shi da wani abu da zai faɗa daga cikin abin amma dai babu matsaya akan cewa shi aka tsaya kan cewa haka Allah yake nufi da irin waɗannan haruffa illa iyaka dai kawai malamai da yawa jumhur sun haɗa akan cewa waɗannan haruffa ko da ba a san abin da suke nufi ba amma sun zo ne su ƙalubalanci larabawa akan cewa ku ne ma'abota fasaha da balaga da tsarin zance kun san wannan ba ku sani ɗin ba saboda hankalinsu ya ɗaga to ala ayi halin ne alif lamim Allahu ita ba ta buɗe baki da sunan Ubangiji wajibul wujudi shine wato wato wajibi wanda yake ake tabbatarwa da samuwa ta dindindin kuma sunan da shi wannan shine alami na wajibul wujudi din shine suna sananne in aka ce alami na faɗa cewa zai yi dukkano gaba ɗaya a ce in aka ce wane kawai ba wani sai shi me yasa saboda sunan da ya alamtu sunan da ya zama ya sanu da shi ne in aka ce a Najeriya za a iya samun in aka faɗi wani suna ba mai wannan suna a Najeriya an san wanda kake nufi me yasa saboda shi ya fita da wannan sunan to duk duniya da nahira in aka ce Allahu shi kuma sunan Allah ne me yasa saboda alaminsa ne shi ne ya kaddamtu da wannan sunan a cikin suratu maryam yana cewa hal ta'lamu lahu samiya kun ji mai sunana inji Allah ba babu jarrabawa ma ko jarrabawa babu kafirai su ce to Allah da kake ta faɗa annabi Muhammadu bari mu sa ayyamu sunan su waye babu ba za a kwana ba ai to kaga nan zaka san ƙarya suke yi sun san abin da suke sun san abin da suke yi Allahu la ilaha illahu shi wannan wanda yake Allahu din nan fa la ilaha illahu sifarsa shine babu wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba duk wanda ake bautawa eh a iya bauta masa amma ba da gaskiya ba eh da ƙarya kenan duk abin kace ba da gaskiya ba ai da ƙarya kenan to ƙarya ne me yasa ya zama cewa duk abin da za a bauta wa mutum ne dabba ne sama ce ƙasa ce mala'ika ne aka bautawa da ƙarya ne saboda ba shi da wannan sifar da za a faɗa yanzu Allah sai ya faɗi sifofi guda biyu wanda ba mai su in ba shi ba shi sa ya cancanci cewa la ilaha illahu din me ya sifar shine alhayyu alqayyum sarkin da babu bata rigayi rayuwarsa ba shine alhayyu kuma ƙarshe ba za ta riske ta ba alhayu kenan a nemo min waye wannan wani mai sifa ce ya sifanci da wannan mala'ika kowaye shi yinsa aka yi babu shi da ashe ba hayu ba ne shi kuma ba alƙayyumu ba ne babu wanda ya sifanci da sifa ta ƙayyumiya sai Allah me ƙayyumiya shine tsayuwa da kai kuma ka tsaye da waninka sai Allah kenan shi ya tsaya ƙayyumu ne bi zatihi ya wadatar da zatinsa baya neman komai domin ya kasance tun ba komai to me na shiga a ya wadata da komai kenan kuma sannan komai bai wadata da shi ba baya zama komai din sai da shi kaga ya zama ƙayyumin bi zatihi kuma ya zama ya zama ƙayyumin ligairihi to waye waye mai wannan sifa ta kiyama kowaye shi in mutum ne haihuwarsa aka ashe ba kayyumu bane ba tunda ya bai wadata da kansa ya zo ba sai da aka zo da shi in gunki ne sai saka shi aka in mala'ika ne yin sa aka yi ashe ba kayyumu bane ba to wannan sifofi guda biyu alhayyu alqayyumu ta Allah ce to ashe shine la ilaha illahu din kwa to
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد shi wannan suna na والله عزيز ذو انتقام to ƙara samun sumunan إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ya isa ya isa alhamdulillah eh ba da ne sumuni ba ha wuri a wani shi da ne sumunin ina jin hafsu zai tafi ko نعم
to shi dai wannan suna na Allah Allahu ya zo a alƙur'ani sau 2360 Allahu Allahu a cikin alƙur'ani masu ƙirga sun ce 2360 ne ya zo to Allah ya ce nazzala alaikal kitaba me wannan sifa wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi rayayyen sarki wanda ba za- rayuwarsa da ba za ta kare ba tsayayyen sarki ko mai tsayawa waninsa shine nazzala alaikal kitaba shi ya sassaukan maka da alqur'ani aka zo da nazzala shi ya saukar da alqur'ani cikin shekaru 23 gwargwadon afkuwar abin da yake afkuwa wani abin ya afku aya ta sauka wani abin kuma haka kawai Allah ya so a yi ya saukar da aya a cikin shekara dai 23 qur'ani ya haɗu to shine ya saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafi shine mai gazgata abin da ya wuce duk littafin da suka wuce baya abin da suka zo da shi ai tauhidi akwai tauhidi a ciki qur'anin ka ya zo da tauhidi ya gazgata tauhidin da ya zo a tauhid a littafin baya sannan littafin da suka wuce baya an zo da tsarkake ubangiji da- da- daga duk abin da bai dace da shi ba haka nan littafin ka alqur'ani yake haka nan kuma duk abin da ya wuce baya magana ce kan tsaye da adalci da kuma ihsani haka haka alkur'ani yake to ya gazgata abin da littafin da suka wuce baya kenan Allah ce wa anzala taurata wal injila kuma Allah shi ya saukar da at-taura da injila bai ce wa nazala taurata wal injila ba saboda at-taura da injila an saukar da su gaba daya gaba daya ka saukar da su duk ubangiji shine wannan Allah sai yana so mu imani da duk waɗannan littattafai gaba daya duk da yake gashi ba mu aka saukawa ba shi yasa ma a amanar rasulu da Allah ya ce annabi da manzo kullun amana kai billahi da manzo da mumine sun yi imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli duk mun yi imani da waɗannan guda hudu wanda suke duk gaibu ne Allah gaibu ne mun yi imani da shi billahi wa mala'ikati mala'iku fa in ba dan Allah ya ce mana yana da su ba za mu san da su ba ka taba ganin sa ne to za ga gaibu ne shi ba mun yi imani da shi haka nan manzanni wa kutubi littafai fa sai ka zaci kamar littafi ba gaibu bane ko ko ara musu eh ara ma ne ai sai ki tsayo ya gaibu ga abu a gabana gaibu ne littafi qur'ani gaibu ne ma sani ko to ai ko sahabbai da lokacin da ya sauka sun ga lokacin da Allah yake saukar da shi ga shi a littafi haka ai gaibu ne wahayi ne Allah yake yi ga annabinsa shi kuma ya faɗa gaibu ne shi ne haɗuwarsa shi ne muka imani zancen Allah ne da aka saukar wa annabin nan namu to kaga ainihin yadda ɗin ta farko ai gaibu ne to haka nan haka nan manzanni to su manzanni sai ka zaci su ba gaibu bane tunda ga ana ganin su ko su ma gaibu ne manzo din daga wani wuri yake daban Allah ya saukar da shi a ce eh ga manzo yana sauka ko ko a cikin su yake yazo yace Allah ya aiko ni kuma aka yadda ba da gaibu aka yadda ba kenan a to to dan haka ana son dai duk a yadda da waɗannan abubuwa gaibu ne to duk littattafai da Allah yake gaya mana ya sauka mu ce lallai akwai attaura lallai akwai injila akwai injila attaura an ba annabi Musa injila an ba annabi Isa kada mu zama kamar yanda waɗansu al'umma suke sun yadda da wasu littattafan ba su yadda da wasu littattafan ba sun yadda da wasu annabawan ba su yadda da wasu annabawan ba a'a mu duka mun yadda da su min qablu hudan linnas kafin sauka alqur'ani attaura da injila suka sauka kuma wani attaura da injila masu shiryawa ne ga mutane su ma kamar yadda qur'ani yake shiryawa wa anzalal furqana kuma Allah ya saukar da littattafai masu raba ƙarya da gaskiya nan furqana ba qur'ani ake nufi ba an gama da qur'ani tun an nazaral kitaba nazara alaikal kitaba qur'anin kenan a sannan wa anzalal furqana furqana sunan furqanu yakan zo a sunan qur'ani yakan zo sunan wasu littattafan daban nan da ba sunan qur'anin bane amma kamar tabarakal ladzi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira nan sunan qur'ani ne anan amma wa anzalal furqana ya saukar da alqur'ani nazalal kitaba ya saukar da injila ya saukar da antara ito an zalfurkan ai ba su kaɗai aka saukar ba da sauran ma gaba ɗaya innal ladhina kafaru bi ayati llahi tare da saukar waɗannan littattafai da bayani na Allah cikin ayoyi da suka zo cikin waɗannan littattafai ga mutane gaba ɗaya ba su imani ba to Allah ya ce to duk wanda suka kafirce da ayoyi na bayan sun ji su lahum azabun shadidun azaba mai tsanani ta tabbata gare su Allah zai musu azaba wallahu azizun zuntiqamin lallai Allah ubangiji mai yalwa fadala ne rahamarsa mai yalwa ce ta yalwaci komai komai ma ta yalwata sai dai abin da ya fita da kansa irin su shedan da wanda ya bi shi da kansa ya kutsa ya fita amma yana ciki da shi ba an fahimta to kar wannan ta dauke ka ka ce to yalwar Allah sha kundum rahamar Allah ba abin da za a yi a to hada da wannan hada da cewa bayan shi mai yalwar rahama ne kuma mai tsananin kamu ne mai tsananin azaba ne sai ka hada mun biyu shi sa ake son mutum ya ringa kallo ba da ido ɗaya ba da ido biyu idan za ka kalli Allah mai tsananin rahama ne ka kalle shi da haka ya yi kyau ana son bawaye wannan kallon don ya ƙara jin son ubangiji ya ƙara kusantarsa idan kuma wani abu zai bujiro maka mummuna kalli ubangiji mai tsananin azaba ne kalli budade idan kuma ka kalle shi da nan sai ka ji tsoro shi sa Allah ce wallahu azizun zuntika Allah buwayen sarki ne yana yin abin da yake so ba abin da yake hana shi kuma yayi shi zuntika min mai tsananin akuba ne da danka in yayi saboda kawiyu ne shi mai karfi ne shi ku kasan danka da kamu yana kasancewa gwargwadon karfin wanda ya yi shi eh ko ko a zahiri a haka yanzu wani dan yaro dan shekara goma ya danke ka yace in ka rike ka ce mu matsa ƙara matsa sai kuma kana ta hira can baka san ma yana matsa ba amma in wani gardin ya kama ka eh ba gardi wannan wato wani ƙato in ya kama ka ya matsa ba magana ƙara hankalinka sai ya dawo wurin to kamu yana bin bayan wanda ya kama to nan ne Allah ya ce mai tsananin kamu subhanallah Allah kiyaye mu da wannan danka inna Allah Allah ya ce hakika ubangiji la fa alaihi shay'un fil ardi to zai yiwu a ce kai laifi wa wanda yake mai tsananin kamu din amma bai san kayi ba bare ya kama ka ko ka buya kayi to ya san kayi ne bare dankanta ka duk dankanta sa to Allah shi fa ai ce la ya hafa alaihi shay'un buye kai ina kallon ka ba abin da yake boyewa ga ubangiji fil ardi a ƙasa kai abin ko ku hau sama ma wala fi sama ko ku a sama duka yana kallo subhanallahi